الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الحضري لنا بهذا المحضر والتأطفي بنظرة تهدي لنا بزفري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني استجيبوا وكربا لله كالله وللرسول لكم مدان الله في الطاعة دائم الطاعة إذا دعاكم يكراكم لما يحييكم زوال أبن كرايا من أمر الدين إلى الأمر الديني لأنه سبب الشيء لمر الديني سبب الحياة الأبدية في أسباب رأيوة تهار أبدا إذا الله يكراكم Allah ya kira ku zuwa ga addini to ku karɓa kira ne saboda kira ne shi ka ba ku rayuwa ta har abada a ranar alkiyama wa alamu ku sani an Allah a nabi ubangiji ya horo yana sha makancewa bayan almar'i tsakanin mutum wa kalbihi da zuciya ce fala ya sabi wa an yi mutum ba shi da ikon shi imani au ya kafara ko ko shi kafirce illa bi iradatihi sai da nan Allah tare da Allah ya ce ya karɓa kira to amma karɓa da hannun Allah ta ne in ya ga dama ya samu nan cikin su a da'u in aka kira shi da shi karɓa wannan da fara ta shi Allah in kuma da adalci ne bai samu nan cikin su a da'u ba to ko an kira shi sai Allah ya zama shamaki tsakani ne da zuciya da ba zai karɓa ba wannan kuma shi idan zuwa ga Allah ka yi tushe ruwa ke tara ku wani jazi kun ya saka muku da amalikun da ayyukan
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب wata bugu da tsoron fitinatan wata irin fitina da yan asuwa baskun yan tasta yan asuwa baskun yan tasta ne ku la tusiban alladhina zalamu minkum khassa ba ta samun waɗannan da suka yi zalunci su kadai bal bari dai ta ummuhum tana game su wa gairahum da kuma wani su ku ji tsoron fitinar da yan tazo ba waɗanda sun ka takaro ta kadai suka shabuwa ba bal za ta game kowa da kowa wasu ƙawa ba a kiyaye fitinan nan musibar nan yadda a kiyaye ta bi in kare da musun mujibi ha abin da ka wajabtar da ita min munkari na aikata abin ki yadda aka kiyaye saukar fitina shine kar a yi abin da ya dawo ta abin da ka dawo ta kuma shine yin munkaratu abubuwan da Allah ya hana idan ana aikata su to ba shakka musiba za ta zo to kuma in ta zo ba waɗanda da yi ayyukan na asha kawai suka faruwa ba bal za ta gama kowa da kowa hada la yana fi wala ta zuwa wa da zan wuzur wa da sun wuzur ukura amma wannan bai kore cewa rai mai ɗaukar laifi ba ta ɗaukar laifin wata ba in mun ce idan mutane suka zaɓi allah fitina ta zo to da waɗanda sun kai sabon da waɗanda ba su yi sabon ba duk sai fitina ta shafi kowa da kowa to wannan bai kore ayar da ke cewa laihin wata ne bai shafo wata bai kore shi ba ta annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ana hulaku wa fina salihuna shin ana halaka mu alhali akwai mutanen kirki a cikin mu ala sai manzo Allah ce na'am eh idan ka tsara kogoro idan tsarauta ta yi yawa yuhlakuna wa yuqaduna ala niyatin ana halaka mutane a sadda su duka ganiyoyin su idan azamta ta game yawan alfasha ta Allah ta kada azaba kowa shi halaka kowa shi mutu amma an karo lahira to kowa bisa ga hali ne za a yi masa kanku wanda ke sai ja azaba sai a mai azaba shi kuma wanda ke dama bai da niyyar sabon Allah shi ma sai a saka masa da rashin sabon Allah a saka masa da aiki واعلموا كسني ان الله يجيك الله شديد العقاب ويتنن عذاب ne لمن خالفه وان يصاب من الله كي يمتاب الله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلهم تشكرون واذكروا كلنا ايضا قليلا صدقوا في ان كلام مستضعفون مسروني في الارض اسكن قصا في ارض مكه اسكن قصا مكه فرق مسلم سيدنا كنا ينزل تخافون كنا ترون an yi tasarrafa kuma nasu mutane su kauce ku ya akwado kuma su rike ya akwado kuma kafaru kafirai su kame ku su rakan da gaugawa kamar wanda sun suka shi kowa ya tasgi ruwa irin bilbili haka to haka kuke jin tsoron kafirai su muku a lokacin tun da ba ku da yawa ku tuna wannan lokacin fa'awa kun allah ya tattaro ku irin madina zuwa ga madina وأيدكم يقربه أي قواكم يقربه بنصره لتمكن يوم بدر رانا بدر بالملائكة تتورهم ملائكة بيا كما لما كان كما ولكم الله يبارك عندك من الطيبات للأبوة وصدادي أي الغنائم غنيمومي لعلكم وتقيل تشكرون ذاك بوري ما الله الله شناوا مسلمي فقير أنا suna sata suke yan kaɗan masu rauni suna tsoron kafirai su yi loma da su amma allah ya tattara su madina ta zama da kwata ƙarfin musulunci kuma allah ya ƙarfafa su ya ba su ƙarfi da nasarar da an kai na yakin badar kafirai suka ji tsoro suka san ba yadda za a yi da addinin musulunci sannan allah ya ba musulmi gani muri masu yawa duk allah ya musu haka domin su gode ma allah allah mun gode mu ne
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوم من الذي هينزو لا تقولوا الله kada ku yaudare Allah ku yi zamba war rasula kuma ku zamba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da wani kauli ya haɗa kowace irin khiyana duk inda abinda za ka yi ya zama yaudara ga musulmi to ya zama yaudara Allah ya zama yaudara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kai haka hukuku ta sauka tana da sababin sauka ce hadin aya nazarin wannan aya ta sauka fi abi lubaba da wani sahabi wanda ake kira abu lubaba marwan ibn abdul munzir marwana dan abdul munzir ba aka har rasul sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya aike shi ila bani quraiza zuwa ga bani quraiza ne yanzilu ala hukumihi don su sauka bisa ga hukunci ne فاستشاروه سيسون كشاف سون كشافتشي أبو لبابا فأشار لهم يمس إشارة قالوا له سكسمشي كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم يا يا حكم شن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سيسي مسلم هكذا يسي مسلم هكذا أشار لهم يمس إشارة لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم سوى حكم شن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الضرب شيني ينكا wato sun shawarce shi yanzu in mun miƙa lamarin mu ga annabi muhammad min zai mura sai su musu abi yake ku zai ya faɗi haka da anna iyalahu wa malahu fihim saboda iyalin shi da dukiya sai suna cikin banu qurayza wato malaka sallallahu alaihi wasallam ya tsare banu qurayza har wajen da wani kauli wata guda da wani kauli sati biyu da wani kauli sati uku har bala'in tsaron ya kai musu ko'ina to sai babban su ya fito ya ce musu ku ɗauki ɗayan abu uku na ɗaya kun sani mu yahudu mun san wannan annabin shi ne allah ya magana cikin littafin mu amma da na zama muka yi saboda haka ina ba mu shawara mu zo mu tuba mu bishin musulunta dukkan mu sun kace wala ba za ta yi ba to in ba za a yi haka ba ya ba su magana ta biyu ya ba su kuma sharaɗi na uku amma duka dai ba su karɓa ba to daga nan ne sai shi babban nasu ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya aiko musu wanda za su shawarta to shi abu babu yana dangantaka da wani kurai da ɗan sai annabi ya aiko shi to saboda yana da iyali cikinsu da dukiya cikinsu da suka shawarci shi me kake gani idan yanzu mun yarda mu ba da kanmu annabi shi za mu rubuta da shi abi yake gure to shi kuma abu da ba ba su haka da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to shi yasa da hada haka sai da cewa yayi laifi saboda ya ci ma annabi albasa da bakin shi yawwa to shi ne da ya haka wara da ya haka قال لهم هكذا أشار لهم أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو الظهر لأن عياله وماله فيهم قال شيء أبو الوهاب يقول ما أتممتم كلمة بل تلك كلمة تبا حتى شعرت أني كنت الله ورسوله sai da na gane cewa wannan hukuncin da nace annabi yake su yi na na yaudare Allah na yaudare manzon Allah don annabi bai bar haka ba wajen ayyatu huwa rafa da rasu ya daure kai ne bisuwarin masjidi ga wani ga wani ginshiki na masallaci suna ta hanyar da akwai ginshikin can cikin rauta inda ya ɗaure kan hanyar yana nan babu wani ginshiki tsakani ne da bangoron da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ne ya ɗaure kan shi hatta ورفض نفسه بسؤال المسجد وقال لا يهله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوع ما يهله sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana da lafi haƙi sai wannan aya ta sauka cikin haƙi ne to da aya ta sauka an ce ya yi kwana bakwai bai ci abinci ba tun yana gani tun yana ji tun yana da gani ya zan koyi bai yi to ƙarshe dai da aya ta sauka dama ya rance ba ba mai kwance shi ga daurin nan sai in allah ya karɓi duba dai kuma in Allah ya karbi duba sai annabi Muhammad da kai ne shi ka zuwa shi wannan shi to sai annabi ce sai ta rafa da ma da Allah ta'ala an ana ta zo da kai sai ta zo ta zo da kai ta ce a ni annabi da kai ne shi ka zuwa da kai sai annabi ce baka san Fatima tsoka annabi da wasu da sallallahu alaihi wasallam sai ta kwance shi radiyallahu anhu radiyallahu anhu to ya dai yi zari kuma ya tuba kuma Allah ya karbi duba shi ونزلت بها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ما ما ما أتمنتم عليه معناه kada ku yi yaudara ga abin da aka amince muku a kan shi min addini daga addini wa antum ku ta'lamu da kun sani
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم
قال مقتني أنما أموالكم سلسلتوك يومكم وأولادكم لعيائكم فتنة فتنة لكم غيركم ba hitina abin da ji daɗi ba abin da ake tuna bin hakikati duk abin da ka lalata imani ko menene abin da ka shiga cikin imanin ka shi lalata mashi ya mai sai baya to bil hakikati shi ake tuna ba buge buge ko buge buge da suka tafi fitina ne amma dai fitina ta hakika shine abin da zai jawo koma baya ga imanin mutum to shine Allah ya ce inna ba sani auladukum ya'yanku amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku fitnatun fitna ne lakum gare ku sadatun mai hanawa an umurin akhirati daga al'amuran lahira wanda yawa mutum dukiya ka hana shi don Allah da yawa mutum ƴaƴan shi ka hana shi don Allah wa anna la haqiqa Allah inda hu qadrun azim lada mai girma tana wurin Allah wa la tufawwituhu kada ku kubutar da ladar da a wurin Allah bi mura'atil amwali don kiwon dukiya wal auladi da yaya kar ku yarda ladar wurin Allah babba ita ce aljanna ta kursi muku saboda lalurar dukiya ko saboda lalurar yaya wal khiyanatu da adalihim don ku ko khiyanar da aka yi saboda su ne
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
wani zalla wannan aya ta sauka fi tawbatihi cikin tubar abu dubarwa Allah ce ya yi halari na amanu ya kuma minne in tattakun laha in kun kai tsoron Allah bil inayati da ko bil inaba ta ko da komawa ga Allah inaba kun ku koma ga Allah idan Allah kun qur'anan Allah zai sa muku qur'ani mai da kun tsakaninku wa bayna ma tsakabuna da abin da kuka ji tsoro fatan fatan juna sai ku tsira da wani ɗaure an ce qur'ani wani nuri ne Allah ka jefawa cikin zuciyar mutum da wannan nurin da wannan hasken zai iya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya shi yake ce shi yake kira Qur'ani to duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai jefa mai wannan Qur'ani kuma shi ne da nan ne kuma yana daidai da man amila bima alima wa rasulullahu ilma ma lam ya'lam duk wanda ya yi aiki da abin da ya sani Allah zai gadar da shi ilimin abin da bai sani ba aiki da abin da mutum ya karanta na addini yana gadar ma mutum samun wani ilimi na furkani wanda wannan shi ilimin na furkani asiri ne tsakanin Allah da bawan Allah sai Allah ya jeho ma nuri ba wannan karatu na huruku ba a'a al-ilmul ladunni tsakaninka da Allah Allah ya sanar da kai gaskiya da ƙarya saboda aiki da ilimin da ka sani to shi ne kurkani wai ka fara musu sai ya arifin kuma Allah zai kankare muku ƙananan zunubanku wa ya gafir lakum ya gafarta muku zunubanku zunubanku wallahu Allah bai fadl al-azim a cikin farala ne mai girma falamma nazalat lokacin da wannan ayata suka da a fada mutu sai fada mutu zo kamar yadda mun faɗa fa halatta tawwal tawwal wa lai abu lubaba فقال يسير كنت أقسمت أن لا يحلني إلا النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول وأنت ذي فنسيني سي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيد من قال صلى الله عليه وسلم فاطمة بدعة مني وأي فاطمة أصبوك سيد الكريم سبب حكى أنت والوليك نين والوليك
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah dai tana da kadan ne'imomin da yawa musulmi a farko yace ka tuna idh yamkuru bika alladhina kafaru sadda kafirai suke makirci a kanka wa qad istamaru hakika sun taru lil mushawara lil shawara bi sha'anika a cikin sha'aninka bidaran nadawa bi gadarun nadawa gidan nadawa gidan gana da yusbituka don su tab- don su tabbatu- su tabbatar da kai ai yusbituka ko yusbituka su daure ka wa yahbisuka su daure ka aw koko ya tsuluka su kashe ka kullum dukkan su asalata rabin wahidin kashin mutum guda ko dai su daure ka ko su taru su yi ma bugu guda bugun a kawo ka ta mutu aw ya kurji ka koko su hishe ka min makata daga maka wayan kuruna suna kulla makirci bika da kai wayan kuruna su shi ko Allah na yana saka musu da makircin su bihin da su ayyata dabbaru ya bi tadbiri amurka da da gyara tadbirin al'amarinka bi an auha ilayka shine Allah ya ko zuwa gare ka ma dabbaruhu abinda sun ka shirya shi wa amara kai ko yake bil khuruj da ta wallahu Allah khairul makirin shi ake yayyin mai sakamakon makirci alamuhum ya sanar da su bihi da shi alamuhum ai shi an mai sanar su bihi da shi wannan aya tana magana ne akan farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara arba'in Allah ya aiko shi bayan shekara arba'in duk makka ba wanda bai yarda da shi ba kuma gardama ba a taɓa yi da shi ba balle ba su ba su balle gude gude da Allah ya aiko shi bayan shekara arba'in ya tara yan uwa ne na kusa gare kamar yadda Allah ya ce wa an garkashe da suka akarbi ka yi busha ka yi gargadi ga yan uwanka na kusa kusa ya tara ƙurayshawa mafi zama kusa gare ya faɗa musu Allah ya aiko shi to amma sai sun kai biris da magana idan su abu jahil su abu lahabi su wani ɗan gida su ce batu ba inda ba su kai ba wajen kore wannan mazanci yanzu Allah na barin wani da ɗan mungira mai ɗiya da kuɗi da komi sai kana maraya da kuke kai mai shi ka annabi ai wannan ba zai yi wakila dai wannan ba zai yi to an kai ruwa rana sun sha baban shi abu talib wanda shi an matsayin uba ne ga shi bai musulunta ba amma sai Allah ya sako mai hanana game da annabi Muhammad ko alama bai yadda a taba sai inda kabi ne kare shi ne sun sha su kai kara wuri ne sarara sun zo wuri ne sun ce Muhammadu ga naka ya dame mu idan kuɗi ya kasu mu tara musu kuɗi ya kowa in mata ya kasu mu zaɓan mai zaɓaɓɓun ɗiyan larabawa shi aura in mulki ya fi son bashi mulki ya dai fasa bashin ubangiji ya mu da raba mu da yawan abuja abu tsari ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wala duk bashin mulki ba ruwa na da biyan su mata ba ruwa na da kudin su ba mulki ne su ba kalma guda ce inda su faɗi ta da mun shirya abuja ya ce an dan guda ko goma yana wani wadi yace ku ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya da ce ba ka dai son shirya mun muna da ubangiji ɗari uku da goma sha uku sun ga zai mana magani allah ka bara kai mana magani to haka sun kai ta rigima da to ƙarshe dai kowace irin izaya cikin shekara goma sha uku da an kai maka duk abin da ake kira nau'i na walakanci da cuta an yi ma annabi da sahabban shi sallallahu alaihi wasallam amma da ke allah bai ba shi ikon hijira ba sannan kuma bai ba shi ikon yaƙi ba bai yi yaƙi ba kuma bai ban makka ba amma su sahabbai da izaya ta kai ko ina ya hore su da su yi hijira ta farko su baro makka su komo habasha sannan habasha akwai sarki adili bisa ga addinin masihu sun ka taru sun ka taho nan kuma ya kare su shi yasa yan afirka suna kuri ko shekaran jana ga wani a waya yana wa larabawa faɗi ya ce in kun gani ba ba a sai ku ce yau su baban kai musu zuta bai san baban ka ya musulunta kafin baban baba ne ya musulunta tunda musulunci kafin ma ya tafi madina can da addarul hijrafi ai zai bai zo kasa ba kawai makkan da sun ta gargaɗi musulunci ba su karɓai ba da ya zo ba shi hannu biyu an kurmumi ya ce zai shi a kamar faɗin musulunci ya ce mutanen barno tun zamanin umarun da abdul azizi sun ta sun ta karɓi musulunci ya faɗi wurare da yawa ce nan akwai songan yan baya wadda take daula ce ta musulunci akwai daular mali daula ce ta musulunci akwai wata daula senegal daula ce ta musulunci daular ghana daula ce ta musulunci mai masallatai duk an zubar daula da cikin littattafai tun cikin al'ummar mafiya ita mai yaushe laraba zuwa muna baka ke suka ce mana wai yaushe baban ka ya musulunta ko yaushe kan musulunta wannan kana ganin kana shiga su wata rana muna hotel muna da abinci laraba guda biyu na jazair sai suka zo kurani suka ce kana ya karanta shi ta ila da جزيرة جزيرة مدينة القيروان من الذي أسسها؟ shi ke na sai kowa shi to zan sai kuka rabu da su laya ba to suna suna da suna rena mana wayo kwarai kwarai kwarai to amma alhamdulillah muna gode Allah mu musulunci ba ba gode gare mu kuma ba a yi mana faɗi gaskiya ne muna girmama larabawa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wallahi in an ka bi daga daga na kure na shan gashi kwarai a to musuluncin na farko sanda an ka yi bilalul habashi radiyallahu anhu yana daga cikin yan gane kashe nan a fari a baki irin da makwanta amma ya rike annabi rasul yayin da mutanen gidan su annabi su abu jahil su abu lahab su wani dan gira ta su ji a kaje annabi to ku kun ku kun annabi ma mun muka ba shi ma sannan da aka koro musulunci da makka ba wani da ya ce ku yi habasha sun taba habasha ko sun samu wani zama suka samu karba kayan musulunci ya tashi koma madina sai da ya fara zuwa wurin duwa da mana guri da sallah ta zo an ka fara kira maza da kira bilal da ce kira sallah ga larabawa manya su abubakar su umar su wa duk ga su nan amma ce bilal shi ka kira sallah bilal ba ce da yau na afirka ne bai iya shirmai ruwa ba an bai iya shirka a sharko sai ce ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha ashadu ya rasulullah ka samu ba bai iya kira sallah wurin shi sai a shar zai ce a sai دين البلاد عند الله شنو سنت nan da bari wurin Allah Allah ya rubuta ta shin baiwa saboda ku bari dai to shi yasa muna gode Allah da yake ba wai kuma har yanzu wallahi kuma har yanzu in mutum ya ga kan baya to shi ya baka shi baya a farika ba kan wallata bane a cikin musulunci wallahi fadi mina da huwa muna diban da kai ma muna diban da huwa ba da kai shi ya za a zaka ga yanzu ga ana ce a yi karatu gabas amma ba don babu sunan ba shi wa rabu da ya yi karatu malam Allah ya yi karatu ga sunan da rubutun su na gaya muku ko ba na ce wata rana da wani shehi na Mauritania ya zo nan Sokoto mun ka ce gidan mai martaba sarkin musulmi muna magana da sarki yace kaka na shehu Abdullahi na Shindila wannan Abdullahi Al-Bashiri yace na iski shi na tafsiri cikin watan azumi da ziyarar tawili wanda malam Allah ya rubuta. Murtaniya, malamin Murtaniya, tun wannan lokacin, kakan shi Abdullahi Ashindidi yana yana tafsirin Qur'ani cikin watan Ramadana da ziyarar tawil wanda malam Abdullahi da gwanda ya rubuta. Tumi an ba ku ciki. Hadisin nan na annabi as-sahabu sitta مسند صحيح البخاري صحيح مسلم ابو داود الترمذي بهقي ابن ماجه kahin dan bude shi bayyana nan kasar an samu wahadatan waɗannan zamu sita cikin wannan kasar samu to ya ba wasu imamu al-mahili da imamu sayyuni sun yi ta kai da kawo cikin wannan kasar sun haɗu da ziyarar layar da dini a cikin wannan kasar ta haka ba jahilai muke ba ba mu san iyaka ne kawai wani abu bisa kan wani babu ido bale shi gani yanzu za mu da kowace irin sakafa amma da ya taba shi kwari da kwasu wannan ya kwasu wannan ga yi daga ya kwana da yawa da mun bi sakafan mu mun bi malaman mu da abin da za mu karanta gare shi wallahi ya ishe mu ilimi ko yanzu nan da aka ilimin zamani yanzu nan da aka jami'o'i ban yi zaton dan wata jami'a ta duniya yana da ɗan jami'a saboda mu dai na mu bangare abin da na sani kenan bangaren karatun larabci da karatun larabci duk inda mutum zai je je shi yi karatun ya hiddana shi mu hiddana mu a gwada wallahi ba tsoron komi game da shi manzan da wajala abin ba wai ba kara ba ne ba janti ba ne a'a duk wanda ya tsaya bilfid da zai samu abin ba ra da laga ba bai da wasu ka tona sun ce ai sun zo su yi taro kuma su larabawa ne su 40 ba fara da ko yana ba sun ka ce su kansu hayaki yake sun zo da walwalar ilimin addini kada duk wani mutum fada ya sa musu baki jalibar da sannan yana bizi to a dai ba da dama a samu malaman jami'a su kama musu an ka samu musu tarjama sun kai ta magana su akwai magana banki bankin system irin harkokin banki akwai magana insurance akwai magana samun mace ke malama musamman irin kasashen tura da yake ba wani yake ba to wani an sai haka da duk shagu za su kasu koko akwai tawili da magana kadai ta wata ya zama duk duniya guda sun dai maganganu akan abubuwa da yawa to sai an kaji jiro malamai suna kama musu ni kaddara ka farmi an kace musu tarjama muna cikin yi sai an ka kawo littattafan dan fodiyo da na malam abdullahi da ya tawili da ya sunna da wasu dai an ka sa cikin dukkan an ka ce a basu an ka rarraba musu da an ka rarraba musu sai nace musu waɗannan littattafan da kuka ne in tajin wannan ƙasar ne malam abdullahi da shi waɗannan kuɗi sun faɗa littattafan nan an ka haihe su nan sun kai karatu nan sun ka zama malamai nan sun kai rubutu nan sun ka mutu nan aka kashe su ba su taɓa zuwa wata ƙasa ta ɗauko ƙalar da kowa ba da aka ƙara taro za a watsa gaba ɗai muna tare da wani profesa kusa da ni sai da ce mai biza ka ce game da ƙasa i da gaske su ba na ce biza ka ce game da ƙasa mai ce wallahi na zo daga yamma daga iraq suri daga daga iraq i daga iraq ina ganin cewa duk duniya babu inda kai daga sham daga sham yake na zo daga sham ina zaton duk duniya ba inda ilimi ka sai gare mu amma yanzu na gane ba inda allah bai da kayan shi ba to shi yasa ya yi wani da abin da ya gani zai bai kama bai da komi amma wallahi duk wanda ya san da kayan bai mu mana da su inda ya harkar ilimi kuma kowane fanni cikin waɗanga da ake da su na addinin musulunci da dukkan larabci ya zo ina ina misalin irin lissafin malam abdullahi albahar muhir bin nawi ina iri ne ina ina misalin irin alhiznur rasinu na sarfu wannan wani lokacin kana karanta sai ka gudu dan alaƙa alaƙa alaƙa shi ba wannan larabci ke kuku na wala haka ne amma duk malamai sun karanta sun harnace ku karanta ku gani ba abin da ba barci ya ga an mutum bai san kan shi ba sai ai sai walakanci akan bala ban taba bari balarabe yin walakanci bai billahi kuma ban taba zuwa wata ƙasa koyon alif ban nan dai ni karanta don haka ko tsaya samu yake muna da komi to shi yasa to shi yasa nan larabawa sun taru Allah yana yana yana faɗa musu sadda sun ka taru don su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai a daure shi ko ko a kore shi ko ko a kashe shi kashe mutum guda to shi ne shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya shirya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya shirya masa marja sai kuma ya hada shi ne Allah shi ke mana magana to farkon musuluncin ba irin yadda ba ba annabi da sahabbai ƙarshe da ta kai kura ta kai bango nan ne Allah yake mana magana a nan inda sun ka taru darun nadawati domin a yi shawarar wanda za a yi da muhammadu lamari ne ya kai ma kowa ko ina min da a yi wasu ka ce a ɗaure shi sai ya mutu wasu ka ce wallahi inda muhammadu na ɗauri bai yi ba yanzu ko an ɗaure shi sihiri ne yana fita ya gana mutane to sai mi to a korai can cikin bobayi ya sai can a huta da shi a an yi zo can duk bobayin nan sai sai su zai su koma sojoji ne a zo da muku mai lasan wahida to mi za a yi ai ai mai ku guda wannan wannan shawarar ta ku guda iblis sai kawo ta an ta zama tsakanin shawarar ne sai ga tsohon najin ya ce me ake ciki an ka ce shawara aka yi wani za'i da muhammadu ya ce lalle ya kamata ku ina an ga an fara mai ya ce duk abin da kun kai ba su na tarwa ku shawara ba ta yi ba suka ce a'a ya ce to abin da za a yi ku samu ƙatta masu ƙarfi 'yan shekara talatin talatin ko wata ƙabila da ba da mutum guda a lokacin garka ta yi hindu da asuba zai kai masallaci su yi mai bugun a kawai bugu guda shi mutu shi kenan idan dangi ne sun ce a biya biya biya a raƙumi dari ne sai mu biya in kuma sun ce yaƙi ka zai tuwa kai yaƙi da kowa ruwa tun da kowace kabila tana da wakili cikin wannan kashi an ka ce lallai tsohon na jar shawara to shi yasa ai tsoho ya zama tsohon banza sai a ce tsohon na jar ne don tsohon da ya shawara ba a kashe a daga akwai tsohon banza ne to shi za a tsohon zama na ba za ta yi tsohon na jadari to shi ne sai suka ɗauki wannan shawara ta iblis ne ya wannan ya rikide da ya koma mutu aka a kashe shi shi kuma sai Allah ya ba shi dama ya ce ya ta ko da fito da asuba ya iske su tsaye tsaye ko wannan sai ya shirya gwami na gaban Allah sai ya karanta farkon surutu ya sai ba zan lamin mai na irin sudan domin kafin sudan ba ga sanan wani lafiya ya karanta wannan ayar sai duk kwana ya kama su da ya fito sallallahu alaihi wasallam ya jinki kasa da hannu ne mai girma ya zuba bisa kowane kan kan kowane kan suna ta kwana ya wuce wa sai sallallahu alaihi wasallam nan ne da ya shiga bayan kai Madina ya zo Madina sallallahu alaihi wasallam sun yi shiri su kuma sun san yana da ya ban makaran litanin ya isa Madina ran litanin suna tsala albadru alaina min sariyatil wada'i wa tabashshuru alaina ma da alillahi da'i ma ban ya marhaban ya marhaban ya kada da'i ana kiɗi ana rawa ana tashi ya laita ne kun tuma an fa'a da zuwa ga rayuwa shi sa yau yau ya rani da karani wani ba da yadda a rani dai dai ne ba da mun ga zala ba da rawa da rawa amma dole mu zamu kidi da rawa ana mara da zuwan annabi zala ai ne aka yanzu suna rani ba kowa aka wa ba girmamawa na ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya isa suna kidi suna rawa na kan sabuwa da ta qur'ana annabi ya kalle wasu ta kalle shi la ga Muhammadu la ga Muhammadu ya Madina Muhammadu annabi ya ce kuna suna sun kace wallahi muna son kan Muhammadu ya ce ni ma ina son mutanen maka suna bai wuraren inda taguwar ta gurhana yanzu yana nan cikin masallacin kowa i na kowa kwarai ko waɗanda sun ka sani sun sani waɗanda ba sani ba ba su sani ba amma in ka zo ka kirsi wurin da wasu ka gungu wurin ba su dagawa to kila nan ne ni dai ban wani to shi ne da Allah ke ba mu labari da ran a kan sanda sun kai ne kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ألا تدلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله الله خير الماكرين الله يجيهم ويستاك على ماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا أكبر دام صلاحهم القرآن قالوا تفسي كسمعنا حقيقة منزيا لو نشاء دامن سورة القرآن مثل هذا دامن حقير وانا قال فالنظر بن الحارث akwai wani balarabe da ke ce ma nazaru dan harisu shi ne ke cewa mun ji abin da muhammadu ya karanta amma ai kuma muna irin wannan da aka fi saboda shi kana ya tabo ya sai hiyarsa yana zuwa hiyara ya tajiru yana kasuwanci fa ya shari ya sayi kutuba labaran ahbarin ahadin labaran buwayi wa yuhaddithu biha ahla makkah ya ba mutanen makka labarin mutanen buwayi cikin littattafai don haka ya saba da karancin asafirul awwalina shi ne ke cewa to abin da Muhammadu sun ce alqur'ani irin ma mun ga dama muna yankawa ne in haza wannan alqur'ani ba komai bane illa asatirul awwalin ba ce karyace karyacen mutane ba
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
wai kalu ka tuna lokacin da suka ce Allahumma ya Allah in kana hada in wannan ya zama allazi ya karbu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke karanta in ya zama huwa haqa shine gaskiya almunazzal abin saukarwa min indika daga wurinka in dai wannan qur'anin shine ka saukan ma annabi Muhammad to ba mu da alaina hijaratan min sama Allah ka yi mana ruwan duwatsu daga sama a wai sai na koko ka zo mana bi azabin alim da azaba mai tsanani in dai wannan na ba mu bi da komai haka ka ka ko mana ruwan tsakon kwani daga sama aka kawo mana azaba mai radadi amma wannan qur'anin dai ba za mu bi ba shine ma ashadda hamaqatahu mamakin mamakin tsananin wauta sai ko wa idalu وإذ قالوا لقد ذكرت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الله إن wannan shi da gaskiya da gore ka kana min haƙi ya kamata ya zama daga haƙi da shi mai faɗa haka an yi kure ce in kana hada huwa haqqa in wannan shi da gaskiya min indika da gore ka fa ja'alna nu'minu bihi shi ya kamata Allah ya dai wannan shi ne Qur'anin gaskiya da gore ka to Allah ya samu imani tunda gaskiya ga Allah to to amma cewa walakin sai cewa in ka da hala wa raka mai da duka ba musar alaina ya rasa da zama in dai wannan shi ne gaskiyar daga wurin da to kai mana ruwan duwatsu daga sama a wuce na ga azaban ali ko ko ka zo mana da azaba mai tsanani kada mu haka mana Allah kuma su ga wannan daga Allah ai wannan ya kawo da in gaskiya ne in ya zama shi ne gaskiya Allah kai mana ruwan duwatsu ko ka sauka mana azaba mai tsanani ba haka ya kamata a ce ba wannan mugun ya wuta ne Allah ya tsare mu mu وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ولا بيزم بار يعذبهم يمس عذابا ليعذبهم ويمس عذابا يرمي برمي الحجارة لجيه هو الدواء صلى الكثير الله شي يورون دواء الله بزي هكذا والهالي أنت كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين كان يسوس ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي يدوم في أمته كان الأمة ولا ينزل عذاب ولا ينزل عذاب عذاب الله سبحانه لأن النبي سبب الذي إذا أهلك قومه إن أنت هلك متعلم انتهى أمره على مريا كريم سبب كما تقول النبي لنا سؤال الله يسبحانه وتعالى سبب الله الله da duk ya halaka al'umma wani annabin to annabin ma manzanci ne ya kai su to shi ko annabi Muhammad manzanci ne har zuwa ranar alkiyama saboda haka Allah bai azaba matukar annabi nan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amru la yajri ila akhir dunya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amru ne bai karewa har ƙarshen duniya to wannan kira amma kana Allah mu'azzibahum Allah bai zama mai yi musu azaba ba wa hum yastaghfirun alhali suna roƙon su gafara ka gani wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah bai musu azaba in kana cikin su ka ga wannan aminci ne annabi musu shira da rai al'umma sai lafiya lau abin da shi shi yasa dukkan tabargaza da tumar da an bawa annabi da ya zo ɗa'ifa suka je wai har ƙawarwai suka yi jini mala'ikan duwatsu ya roƙi Allah bari in taimaki annabi kai ce je in yana so ya zo ce ya rasulullahi na roƙi Allah in zo in kawo ma gudunmuwa ka ba ni dama in jawo wanga dutse da wanga in nanake mutanen taifa su kuma kamar annabi ka guda ce a ba a aiko da gaba ka ba ai ba su san Allahumma ahli qawmi fa innahum la ya'lamun mala'ikan iska ma ya ce an ba ni dama in tadda mahaukaciyar guguwa ta mutu shazara malara yadda ba har haka ake wani ba Allahumma ali kawai fa innahu la ya'lam kuma Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda an kai azaba ba yana da rai kuma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah bai zama mai musu azaba ba suna roƙon Allah gafara ma da mu yastaghfiruna Allah amma ko suna roƙon Allah gafara la yanzu alaihim al'azab azaba ba ta kare su to nan masu larabci وما كان الله وما كان الله معذبهم Allah na ya ce ma kana Allah yu'adhibuhum yu'adhibuhum ba mu'adhibuhum ba wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa wa hum yastaghfirun Allah na iya mai da aya haka wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa hum mustaghfirun yana ya zama haka uku ya zama haka wa ma kana Allah yu'adhibuhum wahum wahum mustaghfirun wato nan wani aya take yanzu da tarkibin ayar na sigar ta larabci da sigar ta zo da shi amma kana Allah Allah bai zama mu'azzibahum bai musu azaba wannan da ya ce wa ma kana Allah yu'azzibuhum to da akwai kokarin yin azaba saboda fi'ili ne tajaddudi yake yana yiwa a samai wata rana yana yiwa a rasa wata rana kamar fi'ili fi'ili madi yana da lokaci fi'ili mudari yana da lokaci fi'ili ina magana da masu larabci abuwan fi'ili abu yana da lokaci to da Allah ya ce wa ma kana Allah yu'azzibuhum Allah bai zamo shinaye musu azaba ba to da yana yiwa azaba ce amma tun da ya kawo da siga suna shi suna bai canza wa ma kana Allah mu'azzibuhum Allah bai zama mai musu azaba ba saboda haka ko masu masu azaba ba a zato saboda zama wannan sigan mu'azzibahu da suna ba da fi'ili ba dan shi suna bai canza amma shi fi'ili ya canza da shi mu'azzibahu yana ga bai yi musu dan dori ba amma nan da wakili za a yi duk da fi'ili ne amma tun da yazo da shi ga suna shi suna bai da lokaci suna shine suna bara shine suna bana shine suna badi amma fi'ili lokaci gare a samu wani lokaci ba a samu wani lokaci to da wannan siga ta zo ya rabbi buhum da yana yi azabar ta zo amma don Allah ya gwada famaran da Allah bai azabar sai ce ma kana Allah mu'azzibahum to cikon ayar kuma wa hum yastaghfiruna wa hum yastaghfiruna ko kace ana samu a danyi a bari Allah da nan Allah ya ce wa hum wa hum mustaghfiruna wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum mustaghfiruna da yace mustaghfiruna da bane yaji mu to da ba ko da istighfarin ba dole sai in istighfarin ya zama dugan ba da tsaftawa mustaqbil ba dan ba ba ba ba ji ba gari to sannan Allah bai azaba amma in don ya bari wannan kan azaba tana ne to amma don Allah bai shirye yin azaba ba bai wa hum yastaghfiruna in dai kuna yi ko je ba je ba don yastaghfiruna je ba je ba mu yi mu bari wasu je wasu ba su yi shi amma Allah yastaghfiruna amma an ce mustaghfiruna to kowa yi shi kai kuma har abada ba ji ba gari to yan Allah ce sai an yi haka na ba azaba to ke dan wanda ya ji mutum da ba haka na muka yi ba si ko malamai tana ce an babba ba ta jira sai zuwa lokaci kaza da zai yi wani to shi yasa wannan ayar tana tana ba musulmi karfin gwiwa akan cewa Allah ya ba mu zamana mai karfi cikin istighfari shi dai muna istighfari ya zo da mu'azzabahum ba zai mana mata da mu'azzabahum ba zai azaba ba kwata kwata wahum ya saka birnin in muna cikin barin ko da guda guda kai wanga ya yacca wanga ya yacca wata rana ya wata rana ya bari duk da haka dai Allah ba zai mana azaba ba ma da mai da birnin masu suna in cikin barin Allah Allah Allah la yanzu alaihim azabun Allah bai azab Allah la yanzu alaihim azabun azaba bai ba su ba gare su قال رسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنزل الله أمانين لأمتي الله يتوكد أمنسي بلادي لأمتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله بزي عذاب وكان cikin dai kenan وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله bai zama yi musu azaba ba in suna istighfar to haka ne ala idza mazaita idza mazaita tarakta bi min istighfar idza mazaitu man Allah ya to in ina nan ba azaba idza mazaitu in ni wuce tarakta bi min istighfar sai ba musu istighfar to yake nan sai Allah bai mana azaba don haka har yanzu istighfari babban hanya ta mun sha bayanin ta ko yanzu ko cikin ma'isha ta yau da kullum duk wanda kai masa istighfari wallahi ba ta kulle mai kamar kullun cingam kamar da mara ta kulle istighfari dubu da daddare dubu da safe wala ka gani insha Allah duk abin da duk abin da ya wuya cikin rayuwa Allah zai sauke mashi sannan kuma in ana istighfari Allah ba za su kuma idan Allah zai yi wa jagora zai sa magarinsa nono sai ya tarrafi shi da yawan istighfar mun ga haka daga annabi Sulaiman inda yake cewa rabbi gifirli wa habli mulkan la yamli li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka yi min gafara igifirli wa habli mulkan la yamli li ahadin min ba'di sannan ka bani mulkin da bai dace wani ya same shi bayana ba innaka antal wahhab masu tafsirin su ne hikimar cewa ai gafara suka ce abinda a hikimar gafara saboda in shugaba ya zama mazburin anhu Allah ya masa gafara zunubansa to sai mulkin sa shi albarka sai komai shi sauki cikin ra'isu to shi yasa har yanzu wannan yana daga cikin silafu din da masu hankali suke amfani da shi idan aka yi istighfari sai Allah ya kawo komai cikin sauki Allah shi doke zunubi Allah shi bayan ya kan ayat da tana kan wannan cikin suratul ma'arij wa kuntum tadrun rabbukum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا in ku roƙi Allah sai ya gafarta muku dama saboda bin rigama tsakanin mu da Allah laifi to in mun ce mun ga mun Allah gafarta mana Allah ya yi shi kenan mun shirya da Allah yursilu samaa alaikum midrara dole ruwa ku zubo wa yumdidukum bi amwalin Allah ya kawo dukiya ba malu ba amwalu malu guda amwalu dukiyoyi kala kala wa banina na jawabi sai Allah ya bamba su da mata saboda kai ce banina ya baku da mata wa ja'alakum jannatin ya baku gadinoni wa ja'alakum anhara duk su gaba yana wannan sannan mun sha wada mai yanka zuwa da sauran masu harkoki cewa akwai adadi na istighfari kuma wasu sun gwada wallahi sun ga natija duk sanda ka ga kasuwancin ka ya tsaya ya barkace samu kwana goma in kana iya kai azumi cikin su in ba ka iya kai azumi amma kullum ka karanta astagfirullah astagfirullah astagfirullah ka karanta dubu goma sha biyu da ɗari hudu har kwana goma in ka gama adadin zai zama dubu ɗari da ishirin da hudu insha Allah za ka ga haske cikin kasuwancinka in ba shi ka banka Allah zai buɗa ma ka biya in wata matsala ce ka shiga insha Allah za ka warware kuma wallahi mutane sun sha gwada wasu rasu rasu rasu malar mun gode Allah shi ma albarka abinda ka faɗi cikin tafsiri mun yi kuma mun gani to ku jarraba kayan annabi Muhammad ne ba al'umma dai ma al rasul illa al bala yawan istighfari yana ba da diya masu albarka yana ba da dukiya mai albarka yana kankare zunubi irin wanda ka samu bakin ciki ga mutum ka ga mutum kullum kamar wanda an kai kuma sai ka jihar nawa ba istighfari mai istighfari sai zuciya ta zama tar istighfari ya wanke wannan zunubin saboda haka ba bakin ciki to Allah ya sa mu cikin masu yawan istighfari وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما لهم من tabbatar musu Allah ya azabahum Allah da Allah bai dai musu azaba ba da saifi da takobi haifu annal azaba la yati min as-sama'i yayin da azaba ba su zuwa daga sama la budda an yu'adhibahum Allah bi saifi lalle Allah zai azabta da su da takobi yawma badar ranar badar sun ce ai musu ruwan duwatsu daga sama ko ko azaba mai tsanani ta zo to ba a ruwan azaba na duwatsu da sama amma Allah zai sako musu azaba ta yakin badar a ta kashe su shi ne Allah ta an kashe saba'in cikin su wawan su yusuf duna suna suna hana mutane ayyam na udan nabi suna hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma an ya tuba bihi ga shi tawafi ga masallaci kuma kanu auliya abu ba su zama majinta ne ba kama za mu kamar yadda sun kariyanta in awliya'uhu illa almuttaqun ba su zama masoya annabi madanta al'amari ne ba babu madanta al'amarin annabi illa almuttaquna sai masu tsoron Allah su ne masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan Qurayshawa sun tafi hana annabi Muhammad zuwa Makka ya dawafi a cikin sulhul Hudaybiyya wanda annabi ya hankuri kuma abin ya zama buɗe da musulunci shine yake cewa suna hana suna hana shi daga zuwa masallaci mai alfarma masallacin Makka kenan matsayi
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاتهم صلى الصبح عند البيت ولكن أكثرهم لا يعلمون أما ما هي ينسو بسني بسكم وتنايا إن أولياؤه إلا المتقون باب مسو يا ليس ما حصرهم الله ولكن أكثرهم سيدي ما هي ينسو لا يعلمون بسكم الله ولاية لهم على البيت سوى باسد ولاية أكن أيكي وما كان صلاتهم صلى سبة ذنوبا عند البيت كن لكن الله إلا مكاء سيفيتو وتسلية دكما تابي iyaka su yi shiwa su ɗaga sauti su yi tabi wannan ita ce sallar da suke a masallaci da an zo zalika mawdu a salatihim sun sanya wannan ya zama shi an madadin sallar su wa zuqu ku dandane al'azaba azaba bi badarin a wajen badar bi ma kuntum takfuruna da abinda kun zamo kuna kafin cewa to shi yasa ranar badar Allah ya ba da dama an ka kashe 70 cikin su kuma an ka daure 70 sai da sun kafa shi kansu sai
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون inna ladina kafaru waɗanda suka kafirce yunfiquna suna ciyar da amwalahum dukiyoyinsu fi harbin nabi sallallahu alaihi wasallam don a yaƙi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya an sabilillah don su hana mutane bin hanyar Allah su ne abu sufiyana abu sufiyana da irinsa iktara alfaini ya yi hayar dubu biyu na sojoji yau na uhud ranar uhud don a zo a rushe annabi muhammadu da madina sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan wannan dukiyar ta hayar soja dubu biyu ai ba karamar dukiya ba ce to shi ne fasayon bi kuna Allah ya da salo za su ci da dukiyar kuma ta kuno fi aqibat al-amri sannan karshen al'amari dukiyar ta zamo hasaratan da na sani alaihi bisa gare su nadamatan da na sani li fawatiha don kukucewar ta wa fawati ma qasaduhu da kuma annuhin abinda da kucewar abinda sun kai ni an kashe kuɗin masu yawa amma abinda an ka kashe kuɗin saboda shi bukatar ba ta biya ba an koma da na sani sun mai kula kuna sannan a rinjaye su duniya a nan duniya والذين كفروا waɗanda suka kafirce min wanda daga gare su ila jahannama yuhsharun yuhsharun ana tara su ila jahannama zuwa ga wata jahannama kan akar ta ranar lahira ayyusakuna ana gargada su zuwa ga wata jahannama wannan ayar tana magana akan shi Abu Sufyana da ya kashe kuɗi masu yawa wajen hayar su da dubu biyu a tahirin yakin Uhud saboda alala ta addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an kashe kudin amma dai bukatar bata biya ba wannan shi sababin saukar wannan ayar to amma ba haka shi har ranar alkiyama duk mai kashe kudi ne don ya hana musulunci watsuwa don karfi to ya kashe kudi ne ga banza kudin sun tahi amma musulunci kuma zai ci gaba da karfi ila an yi sallahu al'arza wa man alai to nan mu za mu tsaya insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kure kuma Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya sauƙaƙe mana abin da tsananta da gingimin Najeriya Allah shi mana maganin su matsalolin tasasashin mutane da dabbobi da kuna kayan abinci da matsalar canji da sauran matsaloli na lahiya muna roƙon Allah da fadlihi wa kamarihi wa mannihi wa zudihi ya mana maganin waɗannan matsaloli Allah ya kawo mana ƙarfin tattalin arziki da wadata Allah ya doke mana yunwa da tasiri Allah shi karbe ibada mu shi gafara ga margayen maza da mata Allah ya gafarta mu malaman mu da shugabannin mu da malaman malaman mu mu kuma Allah ya sa mu kada imani barka fatiha da salatu fatiha يا نعم يا كريم انك اللهم صل على سيدنا محمد الخالق المعروف خاتم الناصر الناس الحق الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق تقديره من ذلك الدين صلاه مستقيمه لا اله الا الله ولا شريك له